الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان متى يوم نوني watan musulunci sha shida yau sha shida ga watan rabi'ul awal shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma a yayi daidai da biyu ga watan 11 shekara ta 2020 a shekarar miladiyya za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin al-mu'taqadu sahih wallafar babban malami a sheik abdulsalam ibn birjis alu abdulkarim Allah ya ji amalin da rahamarsa kuma yan uwa kada ku sha'afa muna nan cikin inda malam yake mana bayani ne game da tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya ko tauhidul ilahiyya wanda malam ya koro mana ayoyi ne daga cikin alkur'ani mai girma wanda suke mana bayani game da tabbatar da kadai ta Allah madaukakin sarki da bauta shi shi kadai da kuma kore masa abokin tarayya a cikin kowanne daya daga cikin nau'o'in bauta wanda wancan sati mun tsaya ne a ƙarshen ayar da ke cikin suratul ankabut inna ma ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi ne faɗin malam wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce annabihi yusufa alaihi salam game da annabinsa annabi yusuf alaihi salam ya sahibai sijini a arbabin mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ينقوى وأن آية تازو أتكين سورة يوسف عليه السلام كما يرد كما يرد مكجي الله ما أكن سلك يا كوتني أكياز سياق قصر النبي يوسف da abokan zamansa 'yan kurkuku ko farsuna suratu yusuf tana ɗaya daga cikin surori masu daɗin karantawa a cikin alƙur'ani musamman abin da ƙissa ta ƙunsa saboda ƙissa ce da take dunkulilliya kusan alƙur'ani ba a kawo ta ƙissa dunkulilliya mai yawa kamar cikin suratu yusuf ba a ce da ƙissa ce guda ɗaya a dunkule daga farkonta zuwa ƙarshe babu kamar suratu yusuf za ku ga annabi Musa shine annabin da aka fi ambata kissarsa a cikin alkur'ani gaba daya amma za ku ga sai dai tsalla tsalla ne haka suratul baqara ta ambaci wani abin ma'ida a arab haka anbiya ga sunan dai a tsinki san sai ka tsinki nan can sai ka dauki nan sai ka har hada sai su baka kissa cikakkiya amma suratul yusuf kusan kissa sai dai cikakkiya anan ta sunan annabi yusuf kawai ya zo ne dai haka an wuce ya zo ne an wuce inda aka dan ambaci annabi yusuf aka dan fara da shine wala qad ja'akum yusuf min qabl bil bayyinati fama zaltum fi shakkin mimma ja'akum bihi kusan shi kadai ne amma duka sai dai a zo a ce wa wana wana wa yusuf a wuce haka amma nan wajen Allah madaukakin sarki ya fada da bayani akan annabi yusuf daga farko zuwa ƙarshe kusan suratu yusuf ayoyin ta 111 ne amma zaka ga tun daga kusan aya ta 4 iz qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum lisajin tun daga nan da Allah ya fara kisar annabi Yusuf tun daga aya kusan ta hudu sai da aka je kusan aya ta ɗari da ɗaya ko da biyu ana kisar annabi Yusuf duka kissarsa ce gaba ɗaya a kusan izu ɗaya da wani abin duk kissar annabi yusuf ce kissa ce mai ban ƙayi ƙwarai da gaske duk lokacin da mutum yake karanta ta musamman idan kana fahimtar abin da Allah maɗaukakin sarki yake faɗa ba za ka so ka daina karanta kissar annabi yusuf ba shi sa malamai sun fitar da darussa masu ɗimbin yawa ƙarƙashin suratu yusuf alaihi salam ‘yan uwa wannan gabar a ɗaya ce daga cikin gaɓoɓi da suka shafi waccan kissa ta annabi yusuf daga cikin tarihin annabi yusuf akwai lokacin da aka sashi a cikin kurkuku to wannan ɓangare ne daga cikin kissar annabi yusuf lokacin da ‘yan uwansa suka lallama mahaifinsu ya ba su shi suka to da shi kiyo suka je suka jefa shi a cikin rijiya suka komar da shi gida suka ce ai kura ta cinye shi to daga nan matafiya suka zo suka tsince shi a cikin rijiya suka je suka sai da shi to daga lokacin da aka sai da shi sai ya kasance wanda ya sai wanda ya sai shi shine shugaban misra a lokacin da ya siye shi kuma ya kawo shi gida yau matarsa wasiya da cewa ta kula da shi akrimi mathwahu asa'in fa'ana a wannan takhidahu walada ki girmama makomarsa ki kyautata zamantakewa da shi ki masa duk abin da yake bukata mai yiwa ne nan gaba ya amfane mu dan da ganin siffar annabi yusuf da yanayin jikinsa ka san ba karamin mutum bane ka san wannan wani mutum ne na daba to shi sa shi akan kansa ya hasashen cewa wannan akwai wani babban al'amari a tattare da shi saboda haka ki mutunta shi kada ki masa yadda ake wa sauran bayi tunda an sai shi ne a matsayin bawa shi sa ce mata akrimi mafwahu ki girmama makomarsa asa an yanfa ana auna takhidahu walada kuma mu rike shi a matsayin da malaman tsari suka ce Allah madaukakin sarki bai azurta shi da samun da ba ita kuma wannan mace tana ganin annabi Yusuf babban abin da ya fara zuwa ranta wani mummunan abu ne ba shi abin da mai gidanta yake nufi ba to shi sa mai gidanta ya mata wasiya ya fita da ta samu dama daga ita sai annabi Yusuf shikenan sai ta bu kofofin gidan gaba ɗaya ta rarrufe malamai suka ce gida ne irin na sarauta akwai kofofi kala-kala a rufe waccan a rufe waccan sai da ta rufe kofa ta ƙarshe daga ita sai shi ta ce masa hai talaka to yanzu kuma ya rage naka ma'ana ya yi lalata ko fasikanci da ita kenan annabi yusuf alaihi salam ya ce ma'aza allah allah ya tsare ni innahu rabbi ahsana mathwaya mai gidana ne fa mijinki mai gidana ne ya kyautata a makomata ya mu duk abin da nake bukata kuma abin da zan saka masa da shi kenan innahu la yuflihu adh-dhalimun ai azzalimai ba sa rabota ya nuna cewa kuma wannan aikin da take kiran sa yayi menene zalunci ne azzalimai kuma ba sa rabota ina fata an fahimta saboda haka wannan mata bata sadu da ba saboda haka sai ta biyo annabi yusuf ko ta karfin tsiya ne sai ta biya bukata shine wastabaq al-baba qaddat qamisahu min durin wa alfaya sayyida haladal baba saboda ta biyo shi yana gudu tana bin har ta yi nasarar kama rigarsa ta baya wa qaddat qamisahu malaman larabci suka ce aka ce qadda ana nufin yagar da ta dauko daga sama ta yi ƙasa saboda ka ta yaga rigarsa tun daga sama ta kawo ta ƙasa ta dire annabi yusuf da ya samu ya kwaci ya gudu yana gudu tana bin har sai da ya zo dab da bakin kofa ta ƙarshe kawai sai ga mai gidan shi kuma a lokacin ya sawo kai zai shigo shikenan ga matarsa ta to tana ta haki ga annabi Yusuf shi ma kuma ya to an biyo shi da gudu kuma ga mai gida saboda ka tana ganin mai gida kafin annabi Yusuf ya bude baki ya magana sai ta riga shi ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayuzana aw azabun alim bata ma bashi ya magana ba tai sauri tace to yanzu menene hukunci menene sakamakon wanda yake nufin iyalinka da mummunan al'amari da alfasha kafin shi mai gidan ma ya bata amsa cewa ga abin da ya kamata a masa sai ta ƙara bada amsa kuma illa ayuzana aw azabun alim ai kawai abin da ya cancanta da shi shine a kai shi kurkuku a kulle shi ko kuma a yi masa azaba mai radadi annabi yusuf alaihi salam sai ya maganta a lokacin yace hiya rawadatni an nafs ai ita ta neme ba laifi na bane to a lokacin sai aka samu mai shaida daga cikin mai shaidu saboda haka sai ya bada shaida yace abin da ya kamata shine a duba a gani idan rigar annabi yusuf da ta yage ta gaba ta yage to tabbas annabi yusuf shi ya neme ta tunda shi zai neme ta gaba da gaba zai je ya bi ta ba ta baya ba ta baya ake bin mutum ba saboda ka tunda neman ta ta gaba zai bi ta idan ta kama rigar sa a ƙwarin kwacewa ko kuma ta kubutar da kanta za ta gaba su riga ta ina ne ta gaba to amma idan aka ga tunda kowa ya ikirarin cewa shi ne mai gaskiya a ciki idan kuma aka riga annabi yusuf ta baya ta yage to tabbas fa kazabat wa huwa min as-sadiqina annabi yusuf shine mai gaskiya ita kuma ita ce daga cikin makareta ana duba riga annabi yusuf sai a ganta ta yage ta ina ta baya falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna kawai ana duba sai aga riga annabi yusuf ta yage shi kenan sai aka ce to wannan kaidin ku ne Allah ya ce inna kaidakunna azim lalle kaidin ku kuma ta al'amari ne mai girma kaidin mata yana da girma Allah ya mana tsari da shi saboda haka labarin duniya baya kuya kamar yadda Bahaushe yake faɗa kawai sai labari ya fantsama cikin gari imra'atul azizi turawinu fataha an nafsi qad shagafa hubba ai matar shugaba kamar a ce matar minista kuma ta shugaban kasa ta nemi baranta ko bawanta saboda haka matar manya-manyan gari matan su suka yi ta zinɗanta ana ta gulmata a cikin gari ko ina ka ji zancen da ake kenan ita kuma tana ji duk abin da ake faruwa tana ji to da ta tashi musu nata irin makircin ita ma ta ce na tatta inda zan kullu muku saboda haka sai ta shirya wata walima ta musamman ta gaici manya-manyan matan garin kowace ta zo kowace ta zo aka zauna a cikin ɗaki ɗaya ta kawo musu kayan marmari da wuka wanda su al'ada su wancan kana idan aka shirya walima ta girma ana kawo kayan marmari ne kowa da wuka yana yanka yana ci ana yanka ana ci ana tattaunawa ana shewa ana hira haka suke saboda aka kawo kayan marmari aka jeri aka zauna suna ci suna abin nan saboda aka da ta ga kowa ya nutsu yana ta yanka kayan marmari yana ci sai ta ba da dama ta ce annabi yusuf ya fito annabi yusuf ya fito ta cikin matan wasu daga cikin malaman tafsiri suka ji sai da ya kwalliya sosai ta sa ya kwalliya sosai sannan sai ya fito falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasha lillahi ma hadha bashar in hadha illa balakun karim suna ganin shi suna ganin annabi yusuf alaihi salam kawai sai suka ga akbar nausi suka girmama al'amarinsa suka manta ma da me suke yi yanka gwanda suke yi yanka lemu yanka ayaba gaba ɗaya suka manta maimakon yanka gwanda sai suka kuma suna yayyanke hannayensu suna jiwa kayakonsu ciwo saboda tsaban kyawun annabi yusuf ya ɗauki hankalinsu ba su suna jiwa kansu ciwo ba wannan wani irin kyau ne yan uwa a ce ka sa kayanka jikinka jinya bata baka sani shi sa kaddin shiga fa hahu ba ɗin ta tabbata saboda haka lokacin da annabi yusuf alaihi salam ya kule ya ga daki ne kuma a ce ya fito daga nan kofa ya fita ta can yana fita ta can wajen kuma gaba ɗaya sai suka dawo hayyacin su sai kowace ta ga ai ga jini a nuna ga jini a nuna mun ji ciwo me ya jawo haka shine wannan saurayin da ya zo wuce ta kusa da mu shine annabi yusuf alaihi salam ita kuma wannan mata dama abin da take so ke ba dai aka sa kuke mun gulo ba shi ta ce to qalat fa zalikunna alladhi lumtunnani fihi kun ga wannan shine wanda kuke zargi na a kansa shine wanda kuke zinde na a cikin gari a kansa kuke cewa na neme shi tace wala qad rawatuhu an nafsihi fasta'sama tabbas hakika barin tabbatar muku yanzu na neme shi ya lalata da ni yaki wa illam yaf'al ma amuruhu la yuzanna wala yakuna min as-saghi tace kuma ina tabbatar muku matakar bai aiwatar da abin da na neme shi yayi da ni ba to wallahi sai na sa an kaskantar da shi ko kuma na sa an kashe cikin kurkuku to yanzu fitana ta yi wa annabi yusuf yawa ba fitana idan fitanar mata ɗaya ce kawai ita ce fitanar waccan mata yanzu kuma duk matan manyan gari gaba ɗaya kan idan sai na kanwa annabi yusuf alaihi salam to da yake annabin Allah ne sai ya ce rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi ya ubangiji wannan birsin ɗin ko kurkuku da ta ce za ta sa a sani a ciki ni ya fi min sauƙi ya fi soyuwa a gare ni mimma ya da ni daga abin da suke kira na zuwa gare shi kaga a lokacin ba mace ɗaya ce take kiransa ba dukkanin su kuma gaba ɗaya sun yi sun yi tarayya a wajen kiran nasu ina fata an fahimta shi sa na gaya muku da fitinan mace ce ita kaɗai yanzu kuma dukkanin su hankalin su ya dawo kan annabi yusuf saboda haka sai annabi yusuf ya roki Allah madaukakin sarki ya ce Allah gwanda kurkukun da ta ce za ta sa a kai ni an kai a kai ni nan in je in zauna da a ce na zakewa abinda suke nema na zakewa na alfasha da su to shine Allah madaukakin sarki yace fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahunna sai Allah madaukakin sarki ya amsa masa roƙansa sai ya kawo masa da makircin su da sharrin su shine sai aka kai shi kurkuku da tuhumarsa ko da tuhumarsa akan ita wacce matar sarkin tuhumar farkon da ake masa sai kasance an dauko ta dora masa an kai shi kurkuku to lokacin da aka shigar da shi kurkuku sai Allah madaukakin sarki ce wadda khala ma'ahu sijina fatayan sai wasu samari ko matasa guda biyu suka shiga cikin kurkuku tare da annabi yusuf alaihi salam tare suka shiga cikin kurkuku an kai annabi yusuf da wancan dalili na laifin da bai ji ba bai gani a kansa ba su kuma sun yi wani laifin an kamo su an kawo su kurkuku sai suka da annabi yusuf sai aka sa su a tare to yanayin da suke ganin annabi yusuf duk yan birsin ana ta hayaniya ana ta abin da bai dace ba amma shi a kame babu abin da yake sai bauta Allah madaukakin sarki da koma zuwa ga Allah madaukakin sarki to wannan shine sai ya ji hankali sai ga lalle wannan mutumin kirki to sai suka ga wancan yayi mafarki wannan ma yayi mafarki bari mu je mu bashi labari wannan nagartar tasu da muka gani mana gani zamu samu fassarar mafarkin mu a wajensa to shine qala ahaduma inni arani a asiru khamra fa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayr minhu nabbi'na bi ta'wilihi inna naraka min al-muslimin kun ji abin da suka ce inna naraka min al-muslimin tabbas kai muna gani kana ɗaya daga cikin nagartattun bayan Allah kamam wanda kai ba wurinka da duk hayaniyar da ake a cikin kurkuku sai suna gani kun ga ko da mutum banza ma ya san akwai mutumin kirki kuma ko da mutumin banza idan abin sai ya tashi wajen waye ke zuwa wajen mutumin kirki yake zuwa kun ga a lokacin sai suka tafi wajen annabi yusuf alaihi salam suka nemi fassara mafarkinsa ɗaya ce ya yi mafarki yana tatsa giya yana matse giya ɗaya kuma ya ce ya yi mafarki ya ɗauko gurasa a kansa amma kuma tsuntsaye sun zo suna caccaka gurasa suka ce ka ba mu fassara mafarkin mu wannan mafarki na mu yake nufi to annabi yusuf alaihi salam malaman tafsiri suka ce kamar da Imam Al-Qurtubi da Ibn Kathir suka kawo cewa a hannun waɗannan mutane da suke tattaunawa da shi ya ga gumaka kowane da irin nasa gunkin da yake bautatawa saboda haka sai yake kokari ya shiga musu da da'awa kamar ya ba su amsa ya kira su zuwa ga tauhidi su bar bautar waɗancan gumaka su dawo ta Allah madaukakin sarki shi shi kadai kafin ya ba su amsa da suka tambaye shi shine sai ya ce musu qala la ya'ti kuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'atukuma bi ta'wilihi kabala an yace kuma zalik ma mimma alamin rabbi zuwa karshe yace to ai duk abincin ma da za a kawo muku a gidan nan da sauransu ba zai zo muku ba kafin ya zo muku na san me za a kawo muku na san wannan iri ne ba kuma tsafi bane ko asiri zalik ma mimma alamani rabbi Allah ne ya sanar da saboda haka yayi ta kira su daga cikin abin da ya ga musu shine sai yace ya sahibai sijin ya ku abokaina na zaman kurkuku ya ya unni da'ici shi sa kuga ya zama ya asalin abin ya sahibai ne sahibai ne kun ga tafniya ne na me as-sahibu ko to sai aka yi hazafin nunin saboda za a yi ibafa daman ayar da inda tasniya ta zo za a yi mata idafa to za a yi hazafin nuni ina fata an fahimta sai kasance ya sahibai sijin ya ku abokai na guda biyu na zaman kurkuku a arbabun mutafarriquna khairun yanzu ababan bauta rabbobi abubuwan da ake rika a matsayin ubangiji mutafarriqu na mabambanta juna kowanne gari da nasa kowace ƙasa da irin nasu kowanne mutum ma da irin nasa abin bautan da yake bautatawa na gunki su ne suka fi alkhairi irin waɗancan abubuwan da suke mabambanta juna daban-daban amillahu alwahid alqahar ko kuma Allah subhanahu wataala ne fa alkhairi wanda yake shi shi kadai marin jani kun ga ya yi amfani da damar sai na shiga musu da mai da'awa ya nuna musu waɗancan gumakan da suke bautawa menene shirme ne babu abin da za su iya musu yanzu ababen bauta da suke mafi masu yawa kowa da irin nasa to yanzu misali a ce kowa rike abin bauta su kuma kowa buƙatarsa daban-daban ta ya za a ce kowanne abin bauta shi nasa kawai zai je biya masa buƙata waɗannan da suke daban-daban su ne mafi alkhairi ko kuma wanda yake shi shi kadai kuma yana jin kowa kuma yana biya wa kowa bukatarsa shine abin da yake gaya musu yace mata abuduna min dunihi babu abin da kuke bautata wanda ba Allah ba illa asma'an face kawai sunaye ne ai musammayati da ku ne sammaitumuha kuka kirkiri sunayen nan kuka sawa gumakan naku antum wa aba'ukum ku da iyayenku amma ma anzalallahu biha min sultan Allah madaukakin sarki bai saukar da wata hujja ko dalili game da waɗancan sunaye da kuke kiran gumakan ku da su ba malamai suka ce abin da ake nufi illa asma'an face su waɗannan alloli na ku ba su da komai daga cikin khasa'is na Allah madaukakin sarki sai suna kawai suna kawai shine kuka kuka aru sunan Allah madaukakin sarki kuka samu su kamar yadda wasu daga cikin mushrikai suke kiran wasu daga cikin gumakan suka samu sunaye daga cikin sunayen Allah wasu suka ce musu lata kun ga lata suna nufin me wai Allahu amma ta mace al-uzza al-aziz amma ta mace al-manatu al-mannan amma ta mace ina fata an fahimta kun ga sunan Allah madaukakin sarki suka kuri suka kafa suka sawa mai gumakan su to haka gumakan ba su da komai sai suna ne kadai kuka ara kuka sa musu irin sunan Allah madaukakin sarki amma ba su da wani irin aiki ko kadan da ya shafi irin aikin Allah madaukakin sarki inil hukmu illa lillah annabi yusuf alaihi salam ya ce musu hukunci bai kasance ga kowa ba sai ga Allah madaukakin sarki amara Allah ta'budu illa iyahu Allah subhanahu wata'ala kuma yayi umarni kada a bautata wa kowa sai shi zalika dinul qayyim wannan shine addinin da yake miƙaƙƙe tsayayyen addini walakin aktharan nasi la ya'lamuna sai dai da yawa daga cikin mutane ba sa sani kun ga sai da Annabi Yusuf alaihi salam ya kokari ya ja hankalin su ya ga musu tauhidi ya sauke su daga abin da suke kai na shirka sannan kuma sai ya dawo sai ya ba su amsar mafarkin su ya ya sahiba istijini amma ahadukuma fa yasqi rabbahu khamran وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ɗaya daga cikinku fassara mafarkinsa da ya gani shine zai koma ya zamto mai tatsa wa sarki giya shine mai ba sarki giya shine mai shayar da sarki abin sha kun ga ya samu matsayi kenan shi kuma wannan wanda ya ga gurasa a kansa tsuntsaye suna caccaka fa yuslabu fa ta'kulu at-tayru min ra'si za a gicce shi a tsire shi sannan kuma tsuntsaye su je su rika cin namansa kun gantar da wannan mafarkin shi sa annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ke cewa shi mafarki yana kafar yana kafar tsuntsu ne a rati har sai an fassara shi haka mafarki yake idan mutum yi mafarki bai san fassara shi ba to ya bar kayansa kada ka je ka ci nema ka ce an fassara maka mafarki wani lokacin da aka fassara ka mafarki tabbata yake tabbata yake kuma idan ya tabbata baka isa ka kawo da shi shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba mu kyakkyawan misali yace idan mutum yi mafarki kyakkyawa to ya gode wa Allah madaukakin sarki domin wata bushara ce Allah ke so ya nuna masa idan ku mutum ya mummunan mafarki to yayi ta'awizi guda uku ya tofa a hannunsa na hagu sannan ya roƙi tsarin Allah maɗaukakin sarki da abin da ya gani Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma ra'aytu fi manami sannan mutum ya juya daga bangaren da yake kuma ɗaya bangaren idan ka tashi da safe kai kuma da bakin kada ka ba kowa labari shine ka'ida kuma muna mafarki yan kuwa amma ga yanzu mutum ya ga mafarki zai tashi ce ai ko jiya wallahi naga kaza naga kaza ya ta bada labari ba daidai bane idan ka samu ne ce maka to wallahi mafarkin nan naka ai naji an ce kaza da kaza ne in maka wasa ba wallahi sai abu Allah haka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi bada cikin hadisin Abu Dawud shi mafarki yana rataye ne a kafa tsuntsu har sai an fassara shi aka fassara shi kuma waqa sai ya afku sai ya faru to shi yasa bai kamata a ce saboda shi mafarki wani yanki ne daga cikin yankin annabta haka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yanki ne daga cikin yankin annabta annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi kamar ya zama annabi da mafarki aka fara masa ya kasance la yara ru'yan illa ja'at misla falaki subuhi baya gano na farki sai mafarkin ya zo masa kamar hasken asuba ya ga mafarkin a zahiri ya tabbata to haka Allah madaukakin sarki yake wasu daga cikin bayinsa idan Allah yana so ya maka ya maka wani abu na alkhairi ko ya wani dan uwanka sai ya nuna maka a cikin mafarki kai sai ka gani abinda za a yi maka ko abinda za a yi wa dan uwanka ba lalle kai naka bane zaka iya ganin abinda wani dan uwanka ne wani abin alkhairi zai same sai Allah kai ya nuna maka a cikin mafarki duk wannan duk wani abin yana tabbata ita ce ake ce mata ar-ru'ya salihah kikkiawan mafarki amma mun mafarki fa idan kai kayanka ka rike kayanka kai abinda annabi ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi insha Allah ta'ala ba zai cutar da kai ba amma kada ka je ka ce kai ta nema dole sai an fasara maka mafarki ka duba ko da a cikin sahaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda aka wanda ya shahara ko wanda ake ba da misali da shi game da fasara mafarki sai na Abubakar Siddiq amma aka rawaito hadisi goma da aka ce sai na Abubakar Siddiq ya fasara mafarki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake wahayi ake masa ya kasance idan ya ga masallar asuba galibi yakan juye kalli mutane sahabbai duk wanda ya wani mafarki sai ya zo annabi ya rinka fassara masa ya rasulullahi naga abu kaza sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa abu kaza ne saboda me saboda shi wahayi ake masa wata rana sayyidina abubakar siddiq wani mutum ya zo ya ce ya rasulullahi ne mafarkin abu kaza sai sayyidina abubakar siddiq ya ce ya rasulullahi da Allah abanin fassara wannan sai mazan Allah tsira da aminci tsara tabbata a ƙarshe ce to fassara saboda ka sai sai na abokan ce ai mafarkin da nasa kaza da kaza da kaza da kaza yake nufi sai ce kad asabta fi ba'd wa akhta'ta fi ba'd wani sashi daga cikin fasarar ta ka kayi daidai wani sashi kuma kayi kuskure kun ga sayyidina abubakar siddiq kenan an ce wani sashi yayi wani sashi yayi kuskure to kuma ni ko kai ina ba ta fahimta to shi zai aka bata barka sa wannan bakin malizami akan abin da mu sani ba Allah madaukakin sarki ya samu dace amin malai ce walaysa lil mushrikina mustanadun fi shirkihim mushrikai ba su da wani abin dogaro a cikin shirkar da suke ta hada wani wani Allah da Allah subhanahu wataala a wajen bauta la min aqlin sahihin ko a bisa hankalin da yake ingantacce wala min naqlin anil mursalina ko kuma cikin abin da yake an ciro shi daga manzanni ita kanta shirka ƴan uwa a hankali idan mai hankali ya kalli shirka ya san abu ne da bai dace ba ba ma sai an kawo maka nasi ba kamar da muka bayani satin da ya gabata hakanan abinda annabawa da manzanni suka kawo daga Allah madaukakin sarki gaba ɗaya bata da lalata shirka yake Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'baduna ka tambaya ya rasulullah man arsalna min qablika min rusulina wanda muka aiko kafin ka daga cikin manzanni aj'alna min dunir rahmani shin mun san mun sanya musu wani wanda ba Allah ba alihatan a matsayin abin bauta ko a matsayin ababen bauta yi ubadu ne da za su rinka bautatawa Allah madaukakin sarki ce da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tambayi manzannin da suka zo kafin shi duk annabawan da Allah madaukakin sarki turo kama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tambaye su shin akwai wani annabi da Allah ya taba sa masa wasu ababen bauta ya ce su bauta masa su kyala Allah cewa yanzu ni Allah madaukakin sarki zan huta ga wasu ababen bauta ko bauta musu adadi na an taba samun wani annabi da Allah ya gaya masa haka wannan maganar ɗan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ake gaya mata ake gawa ita amma kuma shagubi ake wa mushrikai ina fata mun fahimta shagubi ake wa mushrikai shin a cikin annabawan da kuka ji labarin su a baya wanda suka wuce ai kun san annabi Ibrahim alayhi salam ai kun san annabi Isma'il kun san annabi Musa duk kun karanta tarihin su shin a cikinsu akwai wani wanda Allah maɗaukin sarki da ya turo shi zuwa ga mutanensa ya ce masa ku riƙi wani abu ba Allah maɗaukin sarki ba ku riƙa bauta masa amsa shi ne babu wal ma'ana malai ce ma'anar wannan shine annahu la yujadu ahadu min al mursalin da'a ila ibadati ila alihatin ma Allah ba ba za a samu wani daga cikin manzanni ba da ya kira zuwa ga bautar wani abin bauta tare da Allah bal kulluhum min awwalihim ila akhirihim yad'una ila ibadati Allah wahdahu la sharika lahu malai ce dukkanin manzanni da annabawa daga farkonsu zuwa ƙarshensu suna yin kira ne zuwa ga bautar Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai ba shi da abokin tarayya wa nabbaha Allah azza wa jalla ila dalilin aqliyyin yubtilu shirkal mushrikina sannan Allah maɗaukakin sarki ya nabbahar ya faɗakar ya ja hankali game da dalili na hankali wanda yake lalata yake ɓata shirkan masu shirka dalili ma na hankali ba dalili na nassi ba فقال الله مدوكين سركي يتي قل ارايتم ما تدعون من دون الله wannan aya mun gabatar da ita tun a baya ka gaya musu yanzu waɗannan kuna ganin waɗannan abubuwan da kuke kira wanda ba Allah ba aruni ma za khalaqu min al-ardi ku nuna min abin da suka halitta a kasai am lahum shirikun fi samawati ko kuma suna da tarayya suna da wani rabo ne a cikin halittar abin da yake sama ituni bi kitabi min qabli hadha in duk babu wannan to su zo mana da wani littafi wanda yake kafin alkur'ani mai girma au afaratin min ilmin ko wani wata ragowa ta ilimin annabawan da suka gabata in kuntum sadiqina idan kun kasance masu gaskiya ne ku fa hadha dalilun aqliyun malai ce wannan dalili ne na hankali qati'un wanda yake yankakke ala anna kulla man siwa Allah man siwa Allah fa ibadatuhu batilatu wanda yake tabbatar da cewa dukkanin abin da ba Allah madaukakin sarki ba to bautata masa bauta ce batacciya ba karbabbiya ba idlam yakhluqu shay'an saboda basu iya halittar komai ba walam yakul lahum muawanatun ala khalqi shay'in ba kuma su iya yin tarayya su taimakawa Allah subhanahu wataala ba wajen halittar wani abu wa innamallahu wahdahu almutafarridu bidhalika kadai Allah madaukakin sarki shine makadaici da ya kadaita da duk wani abin da muka ambata halittar samai da ƙasa duk abin da yake cikinsu malai ce falima ibadatuhum idan in kuwa haka ne to dan me za a bauta musu bai iya halittar sama ba bai iya halittar ƙasa ba bai iya halittar komai ba to menene kuma abin bauta masa me zai yi babu thumma nafa Allah sannan Allah madaukakin sarki kuma yazo daga baya ya kore ayyakuna lil mushrikina dalilun min an-naqli anil kutubil munazzala mushrikai ba su da wani dalilai a minal naqali wanda aka ciro anil kutubil munazzala daga cikin littattafan da aka saukar daga sama awin rusuli al mursala ko kuma daga manzanni da aka turo yadda mushrikai ba su da dalili na hankali haka nan ba su da dalili na me na nasi dama dalili kala biyu ne ko dai a ce dalili aqali ko dalili na qali in aka ce dalili aqali shi da dalili na hankali kawai a zo a buga maka misali da rana ko da wata ko da ruwa ko da tsirrai ko da taurari ba wani nasi da za a kawo maka babu ƙalar Allah babu ƙalar Rasul a cikinsa shi kuma dalili na naƙali shi da dalilin da aka turo shi dalilin wahayi kenan a zo a ce maka Allah ya ce annabi ya ce to duk dalilan guda biyu suna nuna cewa shirka abu ne da yake lalatacce batacce Allah madaukakin sarki baya son sa malai ce fi ma zahabu ilaihi min shirki cikin abin da suka tafi zuwa gare shi na shirka da suke yi fabana Allah hujjata lil mushrikina sai bayyana a fili gare mu karara cewa mushrike fa ba su da wata hujja mutlakan saki ba kaidi ba su da wata hujja gaba daya da za ta sa su bauta wa nan Allah madaukakin sarki fakanu minal khalidina fi nari jahannama wa bi'sal masir malaci sai suka kasance daga cikin wanda za su dawwama a wuta idan sun mutu akan shirkar su wa bi'sal masir tir da mu kuma an ta kasance ita ce wutar jahannama Allah ya tsare mu malai cewa mimma taqaddama daga cikin abin da ya gabata daga farkon babin tauhidul ilahiyya zuwa ƙarshen sa yu'lam za a san cewa anna hadha tauhida shi wannan tauhidi na ilahiyya huwa awwalul wajibati shine farkon wajibi wa ahammul muhimmati kuma shine mafi girman aiki wa huwa alladhi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwahu shine kuma addinin da Allah subhanahu wata'ala ba zai karɓo wa wani wani abu ba idan ba shi ba idan Allah subhanahu wata'ala ya tashi alƙiyamarsa duk mutumin da ya je masa babu tauhidul ilahiyya to makomarsa ita ce jahannama kuma idan ya shiga ciki zai dawo maka mai da maka karanta a baya Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa insha Allah ta'ala zamu dakata a nan sai gobe zamu tashi arkanul iman abinda muka faɗi daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wata'ala ya fi mana وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته